الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Shirya ta tabbata ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a don gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan tafsiri na tafsirul Karim Rahman fi tafsiri kalamin manna. Ina cikin suratul Qalam. Za mu tsora daga inda muka tsaya. Malik wa hadi ayat waɗannan ayoyin da muka karanta baya tun daga fala su fi ilmukaddibin wato lautu da hinu fayi da hinun fala su fi kulla hallafin mahin hammalin masha'in binami manna'in lilkhairi mu'tadin atim utullin ba'da zalika zalim waɗannan ayoyin malaita wa in kanat nazalat fi ba'dil mushrikin ko da ko ta kasance koko sun kasance waɗannan ayoyin sun sauka ne ga wasu daga cikin mushrikai kalwalid ibn mughira kaman walid dan mughira aw ghairihi ko wani sa li qawlihi anhu saboda fadar da yace an kana da malin saboda ya zamanto ma'abuci dukiya wa banina da kuma tarin 'ya'ya Allah ya bashi dukiya ya bashi zuriya idan tutula alaihi ayatuna idan aka karanta mishi ayoyin muqala sai ya ce asatirul awwalin wannan tatsuniyoyi ne da yaye-yaye na mutanen farko ai li ajali kasrati malihi saboda yawan dukiyarsa wa waladihi da 'ya'yansa tsafa sai ya ketara iyaka wastakbara anil haqq yayi girman kai dangane da gaskiya wa dafa'ahu hina ja'ahu ya tunkuɗe gaskiya lokacin da gaskiyar ta zo masa waje alahu min jumlati asatiril awwalin sai ya sanya ƙarya ya sanya waɗannan ayoyin ko alƙur'ani cewa na daga cikin tatsuniyoyin mutanen farko allati yumkinu sidquha wa kadhibuha wanda yayu a gaskata su ko a ƙaryata su in an ce wannan abin tatsuniya ne yana yi wa a gaskata shi kuma yana yi wa a karyata shi ko fa inna ha'ammatu mala ya ce wannan aya ko waɗannan ayoyin ammatu ma'ana masu gamewa ne fi kulli malitta safa bi hadal wasu a cikin dukkan wanda ya siffantu da irin wannan siffan duk wanda ya zamanto makaryaci ne mai zunubi ne mai annamimanci ne mai zumtse ne mai aibata mutane ne mai hana alkhairi ne mai ketare iyaka ne dan zina ne to duka ya shiga a cikin wannan ko da ko ba wali ne ne wajira ba ko da an alqur'ana saboda shi alqur'ani nazala li hidayati alkhalqi kullihim ya sauka domin shiryar da halittu gaba ɗayansu ويدخل فيه أول الأمة وآخرها dan haka farkon al'umma da ƙarshen al'umma duk suna shiga a cikin wannan shiriyar da alƙur'ani ya sauka domin sa da haka ko da misali a ce wani daga cikin farkon al'umma ya yi wani abu sai wata aya ta sauka ta bayyana abin da ya yi daidai ne ko ba daidai ba ne ba to ko da wanda ba cikin wannan al'ummar ba in ya yi shi to shi ma ya shiga a ciki ko wa rubbama nazala ba'dul ayat yana yiwa ma wasu ayoyi sun sauka ne fi sababin a cikin wani sababi wani dalili aw fi shakhsin min al ashkhas ko ko a cikin wani mutum daga cikin mutane sai yayi wani abu sai ayoyi su sauka su bayyana hukuncin abin da ya yi daidai ne ko ba daidai ba. Litattari habihil ƙa'ida al'amma, saboda ƙa'ida ta gaba ɗaya mai gamewa ta bayyana game da shi. Shi ya yi amma sai a saukar da hukunci a cikin duk wanda ya yi irin abu kaza hukuncin shi kaza, ko? Kenan ko da ba shi ba. ويعرف به أمثال الجزئيات dakhila fil qadaya al da haka sai a fahimta a gane da shi dalilin shi wannan da ya yi wannan abin ayoyi suka sauka a kansa kenan sai ta dalilin shi a san amsa musallai na aljuzaiya wasu yankin wasu abubuwa da aka yi wanda ba wannan lokacin ba aka yi su amma idan aka duba sun yi kama da wancan na farkon lokaci da na kan sai su shiga addakhilatu fil qadaya al-amma wa'anda za su shiga a cikin matsaloli na gaba daya sai abin ya zama to hukunci ne ga shi yanzu in kuka duba Allah ya saukar da sura da Allah yake cewa karshen Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila al-lamri tace ya haramta ta a lokacin ba a saukar da hukuncin wanda ya haramta mace bane ne matsayinta shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mata kawai shi kenan auren su ya kare ta ce a'a bai wacewa ba ya sake ya ce ne ya haramta ne haka ne karshe dai hukunci ya sauka wanda ya ma'ana abin da ya mutu zihari kai ya kamanta ta da ma'aifiyarta ma'ana in ya kwanta tare da ita kamar ya kwanta da ma'aifiyarsa sai maza Allah ya nuna cewa kenan ta sauka ta ce a haka ne suka yi ta jayayya sai Allah ya saukar da hukunci kenan kaga dalilin su Allah ya saukar da hukunci mutum da mutunan da ya ma ma'ana walladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yu'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin ko waɗanda suka yi matansu zihari sannan suka dawo daga abin da suka faɗa to duka yi su koma ma'ana wanciya da su dole sai su yi kaza sai su yi kaza sai su yi kaza kenan ko da bayan su duk wanda ya haka wannan shine hukunci to shine nan mala yake bayani akan cewa duk wanda ya sufantu da wannan sufa saboda shi alqur'ani ya sauka ne domin shirya da halittu gaba ɗaya kuma ayoyi suna iya sauka dalilin wani sababi ko kuma su sauka a cikin sha'anin wani mutum daga cikin mutane saboda mai littattali a cikin ka'idatul amma saboda ka'ida ta gaba ɗaya ma'ana ta bayyana game da shi wai urafu bihi amsalul juz'iyya sannan kuma da wannan ne za a iya sanin misalai na wasu bangarori waɗanda za su iya shiga addakhilat fil qadaya al'amma waɗanda suna iya shiga a cikin matsalolin na al'amma gaba ɗaya wanda inda mutum zai yi su sai a duba ai can baya ma waɗanda suka yi ga hukuncin da ya zama a kansu kenan shi ma hukuncin shi kaza summa tawa'ada ta'ala sannan Allah ya aje narkon azaba gawa manjara minhu ma wasafa Allah duk wanda ya gudana gare shi abinda Allah ya siffanta na waɗannan miyagun siffofin to duk wanda aka same su gare su to Allah ya ajiye mishi narkon azaba bi anna Allah sayasmuhu ala al-khutumi fil azab Allah subhanahu wata'ala zai mishi alama akan katutun hancin sana a cikin azaba ko aka ce walid ibn margida kuma sai da Allah ya masa haka da aka kashe shi sai aka zo aka iska an sare hancin nasa da Allah ya faɗa wa yu'adhibuhu azaban zahiran kuma Allah zai azabtar da shi azaba ta bayyana yakunu alaihi simatun wa alama sai zaman to yana da wata sifa da wata alama fi ashaqqil ashiyai alaihi a cikin abubuwan da suka yi tsanani a gare shi wa huwa wajhu shine huska huska ta yi tsananin abin a cikin jikin mutum abin da yi tsananin bukatuwa gare shi ne fuskar shi to sai mishi alama wadda za a iya gane shi to shi ne Allah ta'ala yake cewa inna balawnahu ko inna balawnahu lalle mu mun jarrabi waɗanga masu ƙaryata alkhairi kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarrabi wasu ma'abuta gona idan aqsamu lokacin da suka rantse la yasrimunha musbihin sai sun je sun girbe gonar tasu tun da asuba amma ba su ce insha Allah ana ba da cewa wasu mutane ne wanda ma'aikansu mutum ne mai kyauta galibin ya yi noma ya kan kasa kashi uku kashi guda ya raba ma miskinai kashi guda ya aje ma iyalinsa kashi guda kuma ma'ana a sai da shi domin sai iri na noma mai zuwa to lokacin da babansu ya rasu su kuma sai suka ce to yanzu tun da asuba da su su girbe gonar kahin ma musulmi su sani ko da ake wayar gari babu komai a cikin balagana a zuwa ba ba su ce insha Allah ba shi ne Allah ce wala ya tasnul ba su yi togiya ba ba su ce insha Allah ba fatafa alaiha ta'ifu min rabbika sai wani mai kewayawa ya kewaye wannan gonan daga ubangijinka wata azaba min rabbika daga ubangijinka wa hum na'imuna suna bacci duk amfanin ma'ana gonan sai ya ƙone ba asbahat kassare ko sai gonar ta waye gari ta ƙone babu sauran wani abu wanda yake mai amfani a cikinta ma'ana ta waye gari kassare mu kamar dare wanda yake mai duhu duka itacen babu su ‘ya'yan itacen babu komi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatana da musulmi sai suka rika kiran junansu tun da asuba cewa an kudu ala harfikun kun sammaku wajen nomanku kayan nomanku in kun tsusa da mina in dai wa za ku girbe to a yi sanku a ji a girbe fatsalaku sai suka tafi wahum ya takafatu suna masu ɓoyewa ba tare da an san hutarsu ba suna Allah ya rikulan na halyau ma'alaikun miskini yau dai wani miskini ba zai shigo ba ya zo ya nemi wani abu wagadau ala harbin ƙadiri na Allah ta'ala ya ce sai suka yi sammako ko a cikin wannan halin mummuna da bushewar zuciya da rashin rahama ala harbin ƙadiri na ma'ana akan wani nihi wanda suke ganin suna da iko a kai shi ne hana haƙƙin Allah sai suka yi sammako suka tafi to shi ne ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma ra'auha lokacin da suka zo sai suka yi suka wani ba komai a cikin takoji abin ya ba su mamaki shi shi da dara wani lahiya kuma kayan wayo gari babu komai to shi ne ubangiji Allah ta'ala ce falam auha lokacin da suka ga gonar tasu yadda take kalu suka ce inna da dallo kai mun bace ba gonar mu bace mun bace bal nahnu mahrum wasu suka ce a'a mun bace ba an dai haramta mana shi Allah dai ne ya kama mu da mugun nuhin mu ko قال أوسطهم sai mafi daidaituwa daga cikinsu ma'ana mafi hankali daga cikinsu sai ya ce musu alim a kullakun daman ba na ce muku ba laula tu sabbihu da me yasa ba ku tsarkake ubangiji ba lokacin da kuka wannan kudirin me yasa ku ce insha Allah ba dama ai na gaya muku dan me ku tsarkake Allah ba game da abinda baya dacewa ga Allah ko kuna da tan cewa ko kuna da wani iko na ba tare da son Allah ba kuna iya gudanar da wani abu ba tare da ko da Allah bai so ba kenan ba ku toge ba kuka ce insha Allah sai kuka sanya abinda kuke so shine zai bi abinda Allah ke so ba wai abinda Allah ke so ba kace to kun gari wannan shine sakamakon da Allah ya mana ko ƙalu sai suka ce su subhana rabbina sarki ya tabbata da ubangijinmu yanzu da an kuma ga Allah inna kunna zalimi lalle mu mun zama azzalimi fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamu sai shashin su ya dinga shi fuskantar shashin ya talawamu da suna zargin juna wani kai ne dalili ai kai ne kace kaza kai ne kai ne ma ma'ana kan wa'uwar gani kai ne ana ta zargin juna kano ya wailana suka ce ya kai canmu inna kunna tsare lalle mu mun zamanto masu ƙetare iyaka wannan mugun nufin shi ne ya kai mu ga haka muni masu ƙetare yani haddi a cikin haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah maimakon mu cire haƙƙin Allah da na bayan Allah sai muka yi gaban kanmu shi yasa Allah ya zarrabe mu da wannan amma duk da haka babu yake ƙauna ga Ubangiji a sa rabbuna akwai tsammanin ubangijinmu an yi ubudilana khairan min ha ya musanya mana abin da ya yi wannan gonan alkhairi inna ila rabbina raji'una mu lalle yanzu zuwa ga ubangiji mu muke kwaɗayi ko sai suka koma ga Allah yasa in wata musiba ta samu mutum sai ce Allahumma afirni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allah ka bani ladan wannan musibar tawa kuma ka maye mini da abin da ya fi ta alkhairi wannan shi ne abin da ya kamata musulmi ya yi ko mu masu kwaɗayi masu fata ne Allah ya musanya mana abin da ya yi wannan alkhairi suka yi alkawalin za su yi kwaɗayi wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala to shi ne aka ce in dai sun zamanto kamar yadda suka faɗa to abinda an zahiri shi ne Allah ya canza musu a duniya fiye da wannan gonar tasu saboda duk wanda ya kira Allah ya roƙi Allah da gaskiya yana mai kwaɗayi zuwa ga Allah yana mai fata zuwa ga Allah to Allah zai ba shi roƙon shi shi ne sai Allah yana girmama wannan abin da ya auku shi to kazalikal azabu to haka dai ne azaba take ta duniya ga wanda ya aikata abin da zai jawo masa azaba shi ne Allah ya amshe abin da yake ɗagawa da shi ko da abin da ya sa ya zaɓi rayuwar duniya sai Allah ya busar masa da dukkan wani abin da yake bukata wala azabul akhirati akbar azabul lahira ta yi ta duniya girma law kanu ya'lamuna inda mutane sun sani azabar duniya ma'ana lahira ta yi ta duniya girma don haka kenan mutum ya yi ƙoƙarin kare kanshi daga wannan azaba wanda ya san haka wannan abin zai iya wajabta masa girgizuwa da kuma tsawatuwa dangane da dukkan abin da zai zamanto dalilin da zai sa ya haɗu da azabar Allah ko ku abin da zai haramta miki samun sakamakon ubangiji Allah subhanahu wa ko wannan ke اللهم الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك